أول ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون رام الله را wanda ba sa fi da zakka din nan masu ajiye zinariya da azurfa su taskace ta ba za su karmata zakka ranar lahira yi ne aliha fi ne jahannama za a narka kuɗin in kuɗi ne za a narka su a cikin wutan jahannama fatkuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ai musu lalas da wannan kuɗin a goshinsu wato a fiska sannan a gefensu ta kowane gefe sannan ta baya a rika zuba musu wannan narkakken ruwan karfe na wuta ɗin nan suna ihu ana ce a'a ai kuɗinka da kake so ɗin ne ba komai ai kuɗinka da kake so ɗin ne ba komai malamai sun ce abin da yasa aka ambaci fiska da gefe guda biyu da baya mai kuɗi idan mutum ya zo neman karɓan zakka domin ana magana ne akan zakka tukunna kamun abubuwan da za su biyo bayan zakka su biyo zakka ita ce farilla wanda in mutum bai bada ita ba za a kona shi a kanta idan an zo neman zakka mai kuɗi sai ya ɓata fiskansa to fatuzai biya jibahuhun kenan fiska wato goshi in an sake yin magana sai ya juya gefen sai ya ƙi kallon wajen gefe ɗaya ke wa junubuhum kenan in an dame sai ya juya baya wa zuhuruhum kenan to saboda haka ne in kuma dabbobi ne za a kwantar da shi a rika turo dabbobin suna a kwantar da shi suna taka shi suna kaiwa suna kawowa suna kaiwa suna kawowa ranar tashin kiyama ranan da wuni ne mai shekara dubu hamsin fi yau min kana migdaro hamsin alfa sana saboda haka mutane su nisanci abubuwan da za su kai musulmi shiga wuta allazina la yutuna zakata fil akhiratin kafirun wanda musulmin da baya fidda zakka in ya je lahira to zai juya ya zama ba musulmi ba saboda haka sayyidina abubakar yake yakan musulmi akan sun kin fidda zakka da manzo Allah ya bar duniya sai mutane su giba da zakka suka ce ai dama annabi ne aka ce masa khuz min amwalin sadaqatan to da turhum wa tuzakkihim biya wa salli alaihim to yanzu annabin yana ina balle a bashi zakka saboda haka babu zakka aka mutun da annabi baya nan sai na abubakar yace duk wanda bai bada zakka ba komai sallarsa zan yaƙe shi sahabbai suka ce ya za ka yi ka yaƙe su ubangiji ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها أتموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله an an umurce ni in zo in kira mutane zuwa ga Allah in sun kin yaƙe su ba zan daina yaƙan su sai sun faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah in sun faɗa sun tsira da jinin su da dukiyar su duka sun tsira sai dai akan haƙƙin haƙƙi zabin suna wurin Allah sannan baka ce ni ba na bambance tsakanin wanda ya hana zakka da wanda ya ƙi sallah kamar yadda ake yakan wanda ya ƙi sallah haka za a yaƙi wanda baya zakka saboda haka mutane su mai da hankali akan halin da ake ciki na zamani yanzu rigingimu sun taso zamani yanzu za a ga mutum mai kuɗi ne amma in ka taɓo sai ce ai banki suke bi na bashi banki suna bi na bashi ko kuma ce ai kuɗin suna cikin kamfani to duk wannan ba zai fidda mutum ba ko ku a'a na sai kayan kwangila ne na bayar ba a biya ni ba na yi aiki ba a biya ni ba me zan fitar wa zakka to duk waɗannan ba za su fidda mutum ba mutum in lokacin da ya ajiye watan da zai fidda zakka din in yayi ko watan azumi irin wannan ne saboda neman falalan Allah ko watan almuharram ne saboda shine farkon shekara ko watan maulidi ne saboda martaban watan maulidi ko watan rajab ne shi ma saboda girmansa ko ko watan da Allah ya sara baka cikakken nisabi to in lokacin ya yi za ka tuna ka ce yanzu ni ana gani na kamar mai arziki alhali ko ba mai arziki ba ne domin ana bi na bashi kamar duk da haka yanzu in na mutu shin ba za a gaje ni ba za a gaje ka kamar nawa ya kamata kenan a gada in na mutu yanzu yanzu dai kuɗin da suke hannuna duk ba nawa bane amma ina da gidaje ina da kamfani ina da motoci to shikenan sai ka dubi waɗannan kuɗin da suke hannunka tunda yake za su iya nitsewa a cikin mallakar da kake da ita na gidaje da kamfanoni da motoci to wannan kuɗin da suke hannunka ba za ka dogara da cewa banki suna bin ka bashi ba wannan kuɗin da suke hannunka sai ka fitar musu da zakka gidaje dai ba a fitar musu zakka motoci ba a fitar musu zakka kamfani na ma'aikata ba a fitar musu zakka sai dai kuɗin da suka tara ake fitarwa zakka ha ko mutanen da suke tara kuɗi a ƙasar waje suna musulmi amma su kau da kai kaman ba su da komai Allah yana ganin su kuma zai kona su in ba su da zakan nan ba kar su dogara da cewa watakila kuɗin ai ta hanyar dama ba ta hanyar halal aka same su ba an ɗiba ne a wani wuri aka je aka ɓoye a wani wuri to duk da haka dai shi Allah yarzuqul halala wal muharrama da halal da haram duk daga Allah suke zuwa wa mutum kai dai ka fidda zakka ka fidda zakka idan mutum yana da kuɗi a America to sai lissafa an ba shi shekara shekaran nan abinda aka nuna masa kudinsa ya zama kaza a ƙarshen shekara ga takardar da aka ba shi kudinsa bana kaza ne ko kuma ingila ko kuma suwesira wata swaziland duk inda yake da kuɗi dai to sai ya dubi wannan kuɗaɗen nan da yake amerika ba wanda zaka bai wa zakka ingila ba wanda zaka bai wa zakka sweden ba wanda zaka bai wa zakka to yadda za a yi sai ka auna kuɗin da kuɗin Najeriya nawa za su zama sai ka fitar musu da zakka a miliyoyin Najeriya kowane miliyon arba'in ka da miliyon ɗaya kowane miliyon arba'in ka da miliyon ɗaya in dalolin ne ka ƙiyasta kuɗin canjin su in stalin ne ka ƙiyasta kuɗin canjin su da yake can ba wanda zaka bayar in ka da zakka daga kafirai ne sai masu arziki saboda haka wajibin musulmi ne kar su yi wasa da zakkan nan cewa ai kudin suna banki ko kudin suna menene to dai a daina wasa da fidda zakka a daina wasa da fidda zakka kuma tambayan cewa bana nawa ne nisabi na kudi wannan ai ba zai dame mu ba wanda bai da kudi bara bai da kudi bara waccan shine yake tambaya bana nawa ne amma kai tsohon mai kudi na ruwanka kowane cikin kowane arba'in ka fidda ɗaya kowane cikin kowane arba'in ka fidda ɗaya shine wato rubu'ul ushri kenan kowane goma in a fidda ɗaya sai a kasa kashi ɗayan na goma ɗin kashi hudu a ware kashi ɗaya a fidda a bada shi zakka kashi uku a mayar wannan shine yanzu maganin cewa nawa ne nisabin zakka abu ne wanda yake ba shi da kai domin kuɗin da muke da su na Najeriya naira suna hawa ne suna sauka da lokacin da muka fito da wannan kuɗi muka samu mulkin kai to kuɗinmu fan ɗinmu ɗayan nan daidai yake da fan na ingila har ma ya fi fan na ingila ƙarfi ana tafiya ana tafiya har aka komo kan naira naira ta zama rabin fan to yanzu sai ya zama naira ɗin nan sai ka ba da ɗari da kaza kamu a baka fan ɗaya saboda haka wannan ba zai kiyasu ba a yanzu da waɗan in an ce a duba wato na dinari shar'i yanzu ba a da shi dinari shar'i babu shi kowace ƙasa in sun sa kuɗin su dirham to irin dirham ne irin kuɗin Najeriya ne ko sun sa kansu dinar a kuɗin su to irin na Najeriya ne bai da wata kima ba za ta haɗu da irin kuɗin na daɗin ba yanzu mafi sauki abinda za a kiyasta ko da ke malamai da suke ba da wannan kiyasi kowane mutum mai ijtihadi za a karbi ijtihadinsa in ya zama daidai a bashi lada in yayi kuskure ya yi masa kuskurensa mu mutanen Najeriya lokacin sare ya zo ya ci mu ya yaƙe mu ya sami muna mu'amala da wuri ne to sai ya karɓe wuri sai ya ba mu azurfa sisin azurfa da shi muke fidda zakka wato sisi mai tan na azurfa to da shi aka so mu fidda zakka ya zama ana ce nisabi fan biyar nisabi fan biyar aka yi ta tafiya da haka domin dukkan mutumin da yake da shekara kamar sittin da wani abu a yanzu ko sittin da bakwai ko da takwas to ya taɓa sayarwa ko ya taɓa sayan akuya ba ta kai sisi ba inda mutum ya kai shekara sittin da bakwai ko da takwas to ya taɓa sayar da akuya kuɗinta bai kai sisi ba ko ko ya kai sisi ni ɗin nan na taɓa sayan akuya taro da ahu ba ta kai sisi ba saboda haka tun daga lokacin ake ɗaukan fan biyar shine nisabi fan biyar shine nisabi har aka zo wajen kaman shekara hamsin da biyar da suka wuce to za a iya sai da akwai lokacin da ake sai da buhun dawa a sulebi da sisi to har aka zo lokacin da ake sai da buhun dawa sule biyar to in muka ɗauki wannan sule biyar ɗin nan wato in kana da fan biyar za ka samu buhun dawa ashirin kenan in kana da sule biyar domin sule hamsin buhu goma kenan in aka samu wani sule hamsin buhu goma kenan buhu ashirin to wannan buhu ashirin yanzu in ka tashi neman buhu ashirin aƙalla za ka ba da dubu ashirin ko da hudu ko da biyar ko zuwa talatin to saboda haka kenan in an auna da wancan to zai zama kenan yanzu in mutum yana da kuɗi sun kai dubu ashirin da biyar zuwa talatin to lalle ya kamata ya fidda zakka in an auna kamar wannan misali da muka yi domin kada mutum ya cinye wa miskinai kuɗinsu shi da yake babi ne na taimako to gara kuɗinka bai isa nisabi ba ka fidda zakka akan kuɗinka ya wuce nisabi kana zaton bai kai ba ai ta kokari ai ta fidda zakka kuma in an fidda zakkar daga zarar mutum ya fidda zakka to kuɗi fa ba nasa bane ba nasa bane ba yadda yake so zai yi da su ba sai yadda Allah ya ce waɗansu mutane sukan zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ka ba mu zakka annabi yakan ce zauna zakka Allah ya raba da kansa ne bai baro wani annabi ko wani siddiqi ya raba masa ba shi ya raba da kansa zauna zan lissafa in sunanka ya shigo zan baka inna wasadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل نفركو آه كما يد زي زو بيان زي زو نن وتا آية قبل ذات زو تستفيل يد زا أربا تذكر آه متن تقص فقيري ما نم فقيري wanda ba shi da shi amma yana da masomi ma'anan miskini wanda ba shi da shi ko masomi bara yake yi ba da ko masomi wato a gidansa ma a ƙasa yake kwanciya ba tabarman kirki au miskinan za matarabati za matarabati mai kwanciya a ƙasa to waɗannan guda biyu fakiri da miskini wal amilina alaiha da kuma ma'aikatan zakka ɗin masu yanko da binai masu karɓo dabbobin zakka masu ajiyewa a sito masu rabarwa to su ma za a ba su wal muwallafati qulubum da mutanen da ake jawo hankalinsu don su ga musulunci ko su taimakawa musulunci ko su jawo jama'a su cikin musulunci a fin riƙabi da mutanen kirki bayi waɗanda in an ba su zakkar za su fanshi kansu su dawo su bauta wa Allah juma'a ta waje ba kansu wal gharimina da waɗanda bashi ya yi musu yawa a cikin kuma ba ta hanyar mubazzaranci ta hanyar sabo ya ɗauki bashin ba ko kuma ta hanyar sabo ne amma yanzu ya tuba amma ana bin sa bashin to shi ma za a bashi fi fuqara'i wal masakini wal amina alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi da kuma hanyar yaƙi kuskure ne a fassara fi sabilillahi anan da wani abu wanda ba yaƙi ba idan an fassara fi sabilillahi da gina masallaci ko gina asibiti ko biyan kuɗin malaman makaranta ko sayan magani a kai asibiti duk abin da ka shigar a nan in bai shafi yaƙi ba kuskure ne domin ka soki sauran guda bakwai ɗin kenan ka ce su ba hanyar Allah ba ne in wasu daga su lifu ƙara'i in ka ba su ƙara'u fi sabilillahi ne ko ba fi sabilillahi ba ne masakin in ka ba su fi sabilillahi ko ba fi sabilillahi ba ne wal gharimi duk ba fi sabilillahi to in dai ka ce duk hanyar da ka ɗauka ta alheri zaka ba da kuɗi ta hanyar to ka soki sauran guda bakwai ɗin su ba na Allah ba ne kenan inda malamai duk suka fassara in ka dubi littattafansu in sun ce fi sabilillah na suna nufin yaƙi ko a sayi ko a biya sojoji kuɗin abincinsu ko a biya su kuɗin guzurinsu ko a saya musu abin hawa ko a saya musu makami ko a ba su kuɗin da za su bari a gidansu ko ko masu tsare hanya ta inda makiya suke shigowa ya dai shafi yaƙi amma in ya fita maganar yaƙi ko makarantar islamiyya kaza ko masallaci kaza ko asibiti kaza ko magunguna kaza bai yi ba ba zakka bane amma ni in ka bani zakka ka fitar da ka bani to ni na iya bayarwa a gina masallaci a kudin taimakon masallaci ko taimakon asibiti ko taimakon magani ni na iya yi ni wanda aka bani amma banda wanda ya fitar da kan shi da kansa ce ya miƙa wannan ya biya kudin malaman makaranta a wannan ya biya albashin malaman makaranta zakka bata fita ba gina masallaci kuma da kudin zakka zakka bata fita ba domin gina masallaci fardu kifayatin ne zakka farlo ainin ne ba yadda za a yi farlo farlo kifayatin ya dauki farlo ainin saboda haka hanyoyin da Allah na su kadai za a yi za a bi na biyan wannan zakka a mai da hankali kwarai da gaske a daina wasa da fidda zakka ko a ba wasu mutane su yadda suka ga dama da ita daga cikin mutum takwas din nan nan za a rabar da ita yawma yumi alayhi ne jahannama fatuku biha jibahuhum وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم ubangiji zai ce musu wannan ku ne kuka aje wa kanku abin daɗin ku ne kar ku ce ba daɗi fa zuqu ma kuntum takmizun ku ɗanɗana abubuwan da kuka aje wa naku na kanku wannan a cikin kowane kuɗi kowane arba'in ɗaya ake fitarwa kowane arba'in ɗaya ake fitarwa in dubu arba'in ne dubu ɗaya in miliyon arba'in ne miliyon ɗaya haka awaki su ma kowane arba'in guda ɗaya ake fitarwa na farko kenan in sun ƙaru kuma da lissafin ƙaruwarsu haka shanu in sun kai talatin ɗan maraƙi guda ɗaya za a fitar na farko kenan raƙuma guda biyar akuya za a fitar har zuwa yadda a tambayi malamai yadda ake yi duka shi kuma abin noma wato hamsatu ausukin ne wusuki biyar ne yake zama nisabi kowane wusuki sa'i sittin ne wato mudun fidda kai ɗin nan ɗari uku to shine nisabin abin noma in ya kasa bai wajaba ba in ka fitar an gode maka in ya hau komai yawansa ko dubu nawa ne haka zaka kowane guda goma ka fidda daya kowane guda goma ka fidda daya idan damana ce ta shayar maka in kuma guga ta shayar cikin kowane ashirin a fidda daya wannan haka ake fitarwa ai ta kokari don Allah kuma a bayar inda aka ce kar a bi son zuciya idan mutum ya fidda kuɗi kuɗin zai rabar in ya fidda dabbobi dabbobin zai rabar ba ka da iko ka fidda zakkan shanu ka sai da su da hannunka ka raba malamai kuɗin ba ce ba ka fidda zakkan kuɗi kenan zakkan dabbobi domin ka sai da kayan wani wanda ba naka ba amma wanda ka bashi ko waɗanda ka basu suna iya ɗaukan abin su su sayar ko su ci ko su ko su sayar ko su ci ko su mallaka duk abin da suke so za su iya yi a wannan shine يوم يوم على في نير جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون لا إله نعم المسلمين فأقيا متى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله wa rasuluhu abin da kika faɗa kin ce kin yadda tun daga zuciyarki har bakin ki Allah shi kadai ne shine ubangiji komai da kowa kuma shine ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne kin ce kin tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne domin kowane jinjiri ba mijin matar ne yake kera jinjirin a cikin matarsa ya jefa rai ba a Allah shi yake kera jinjirin ya jefa masa rai to kamar yadda Allah yake kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ya jefa masa rai haka Allah ya cikin Maryamu ya kera wannan babban jinjiri ya jefa masa rai ya fito shi Yesu bawan Allah ne aya ce ta Allah kalma ce ta Allah ba dan Allah bane kin ce kin tabbata haka ta tabbata ko ta yarda ko to shikenan alhamdulillah ta zama musulma yau abin da yake dole akan musulmi duka ya zama dole akan ta ta kai shekara goma sha nawa wato shi kenan tana iya yin wanka domin wanda bai balaga wanka ba dole bane a kansa ki wanka ki dinga yin sallah biyar biyar yan uwan musulmi za su gaya miki da yake sallah sallah biyar kullum kuma idan jini irin na mata ya lokacin sa yayi a wurin ki in ya zo ba za ki yi sallah ba a lokacin sai ya yanke ki yi wanka kuma Allah ya baki dukiya ki zakka Allah ya baki da baki je haji kuma duk abin da musulmi ba sa yi ba za ki ba nan daga yanzu kamar cin naman alade kamar shan giya to duk waɗannan ba su da kyau wajen musulmi duk abin da duk musulmin duniya yan uwanki ne wani suna take so sunanta na da menene ko mana nata sa'adiyya to ma dalla sa'adiyya ta tambaya a kai ta wajen mu za a ba ta zani an manta ba zo da shi ba
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وتذكر شكرا شكرا أكي في الدئتا شكرا شكرا in an fitar sau ɗaya a shekara shi kenan sai ko baɗi Allah ya kai mu sai da in abin noma ne shi kan duk lokacin da kai noma ya kai ko bai kai shekara ba sharaɗinsa in ka girbe wannan dai ka shuka wannan to shi kenan zakarsu ta zama daban-daban amma tun baka girbe wannan baka shuka wannan to za a yi musu zakka sau ɗaya in kuma abin noman mutum ya fidda zakka ya ɗure ya sa magani ko ya shekara nawa ba zai sake fitar masa da zakka ba kamar kuɗi ba ne kuɗi kowace shekara ko baka yi ciniki da su ba dole za ka fitar zakar su amma shi shi hatsi abin noma to in ka ajiye shi ka fitar masa zakka ka ajiye shi ka sa magani ko shekara biyu ko shekara uku ko shekara da ba sa ke zakka wannan zakkar ta farko ta isa to su shekara wata nawa ne shine Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shahran fi kitabillah wato shekara wata goma sha biyu ne a wurin Allah سوني المحرم سفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذو القيدة ذو الحج وتوأنا وتني كامن أيوة منزون الله صلى الله عليه وسلم da shekara mai tanni aka canja musu suna da suna da sunaye daban to sai aka canja musu wannan sunayen da muke kiransu da su a yanzu wato kamun aiwuwar manzon Allah da shekara mai tanni aka canja musu ka dawo wannan suna to sai ya zama akwai minha arba'atun hurum a cikin wata goma sha biyun nan akwai waɗanda aka musu daraja aka ba su daraja watannin alhurma watannin da aka hana yaƙi a cikinsu manzalla na kiransu salasatun surdun wa wahidun fardun guda uku suna jere ne ɗaya ko yana can yana kiransa rajab mudar ma baina jimada wa sha'aban wato ba rajab rabi'a ba ma baina sha'aban wa shawwal ramadan kenan to waɗannan watanni guda hudu tun zamanin da domin an tun da aka yi ka'aba ake yin ake yin haji tun ba yi tsufana ba bayan tsufana annabi ibrahim ya maimaita ginin an koma ana hajin kullum to da yake su larabawa wanda suke kusa da hajin duka yawancin sana'ar su yaƙe-yaƙe ne da kaiwa hari to ba sa hutawa shine abin arzikinsu daga fatauci sai kaiwa hari sai fada to sai aka aka yi yarjejeniya aka nuna musu akwai watanni guda hudu wanda su kam wato duk wanda ya yaƙi a ciki ya yi babban laifi ya yi abin kunya da za a yi masa waka a duniya ya yi mummunan laifi su ne zulƙida zulhajji almuharram sannan da rajab abin da yasa aka hana fada aka hana hari aka hana komai a cikin watan zulkida a cikin watan ne za a tasan ma zuwa haji domin kowa ya fito inda zai fito lafiya lau ya iso makka lafiya lau baya jin tsoron komi akan ran kan dukiyarsa an riga al'ada ta gudanar kamar yadda musulmi ba zai ci alade ba ko ba kowa ya ga naman alade ba zai ci ba ransa baya so to haka suka mai da waɗannan watanni tun zamanin jahiliya din zulƙida ba faɗa ba yaƙi ba kaiwa hari saboda a samu dama kowa ya fito daga ƙasar su lafiya lau ya zo makka lafiya lau sannan zulhajji shi ma ba faɗa ba yaƙi ba kaiwa hari saboda a cikin wannan watan ne ake yin hajji kowa ya zama yana cikin aminci a muharram kuma watan ne ake komawa garuruka ko waɗanne suke komawa garurukansu saboda haka kowa ya koma gida lafiya lau ba tsoron komi ba tsoron kowa sannan rajab kuma shine tsakiyar shekara ya kamata a dawo a yi umra to a cikin wannan wata a zo a yi umra lafiya a koma gida lafiya saboda haka aka haramta yin yaƙi da faɗa da kaiwa hari cikin waɗannan watanni guda hudu to sai aka samu wannan abin ya yi musu nauyi larabawan suna so su kullum a dinga bari ana yaƙin nan ana harin nan saboda su rika samun abin duniya to sai akwai wani ana kiransa sai suka nada wani ana kira shi ne sarkin alhazai abu sumama shi ne na ƙarshe wato an daɗe ana gargajen in wannan ya mutu ɗan sai gada in wannan ya mutu ɗan sai gada har aka zo na ƙarshe shi ne abu sumama shine zai faɗi magana ranar arfa ya ce yayye kuwa ya shela ce ni ne abu sumama la yu'abu wa la yujabu ni ne wanda abinda na faɗa duk ba mai bani amsa ko ba wanda zai aibace ni cikin hukuncin da na yi baɗi a ranar kaza ga watan kaza za mu yi hajji almuharram na baɗi ba haramun ba ne safar ne ko ko ce safar na shekara kaza almuharram ne to sai ana bi ana tafiya haka kaman sai an kai shekara ishirin da wani abu kamun a samu dama a yi hajji cikin zulhajji to yana nan yana yin haka kullum kullum ko wace shekara shi za a saurara in ya mutu ɗansa ne zai gaji wannan shegantaka to har shekaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abubakar ya yi mutane hajji to sai aka dace a wannan shekaran a zulƙida aka yi hajji da aka yi hajji a zulƙida kenan baɗi a zulhajji za a yi hajji tun da yake shekara ana danne wata ɗaya ɗaya ne wata ɗaya ɗaya ne to baɗi kenan a cikin zulhajji za a yi hajji to zulhajjin da ta zo sai aka yi sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsace ala وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض yau dai duniya ta juya ta juyo ta dawo inda take kamar da Allah ya halicci sama da ƙasa daga wannan karo ba dama a canja zulhajji ba dama a canja almuharram ba dama a canja rajab a canja zulƙida da zulhajji watannin nan waɗanda Allah ya haramta suna nan daram sun koma kamar yadda suke a da wannan shekaran da annabi haji kenan tun daga nan ba a canja haji tara ga watan zulhajji za a yi haji kullum amma wannan ana bin lissafin mutanen makka ne ba mutanen wani gari ba domin su ne ake hajin a garinsu a ganinsu ne za a yi hajin ranar tara ga wata to shi ake magana aka ce to shin har yanzu haramcin yin yaƙi a cikin watan zulƙida da zulhajji da almuharram da rajab haramun ne har yanzu ko kuma an canja hukuncin to har yanzu da akwai khilafa tsakanin malamai malamai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin tabuka cikin watan rajab kuma ya ya tsare mutanen hawazin mutanen hunain mutanen ta'if ya tsare sojin kwana arba'in tun daga shawwal har shigowar zulkida din yana tsare da su to shine ake magana aka ce a'a ai wannan soma yakin cikin watan ne aka hana amma in kana cikin yakin in watan ya zo ya bi kamar yadda asharul haramu bi sharil haramu al-hurumatu qitas wali tadi alaikum fa atadu alayhi rizqi ma tadi alaikum wattaqullaha wa alamu anna allaha ma'al muttaqin wato ubangiji ya ba da dama fa in qataluukum faqtuluhum ko da cikin wata mai alhurma ne kafirai suka far muku ku far musu ko da cikin harami ne suka far muku ku far musu to wannan yana nuna cewa kenan idan abin ya zama dole ko a cikin waɗannan watannin za a yi to shine alkurani ki gaya mana anan inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hum daga cikin su akwai wanda Allah ya haramta yin yaki a cikin su kamar yadda muka lissafo su zalika ad-dinul qayyim haramta abinda Allah ya haramta da halatta abinda Allah ya halatta da bin dokokin Allah yadda manzon Allah ya yi bayanin su zalika wannan shine addinul qayyim addini kenan madaidaici wanda ba karkata cikin sa wanda ba irin wancan wala dinu dinul haqqi ba zalika addinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum waɗannan watanni guda goma sha biyu an ba ku dama ku yi dukkan abin da kuke so na fatauci da na komai a ciki amma kar ku yi sabon Allah cikin su kar ku zalunci kanku a cikin waɗannan watanni ku saɓi Allah cikin watanni goma sha biyun nan musamman watannin da aka ce an haramta ɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala yakan zaɓi mutane a cikin bayinsa Allah yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nasi ya zaɓi annabawa cikin mutane manzanni a ganin damansa ya zaɓi mala'ikati
الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر يدل به الذين كفروا يهلونه آما ويحرمونه آما ليواطئوا إدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين wato innaman nasi'u nasi'u din nan wato jinkirtar da watan alhurma a kai shi gaba ko a kai shi baya kamar yadda abu su mama yake wa alhazai yace baɗi rana kaza ne za a yi haji wata kaza baɗi ba mai alhurma bane wata kaza aka mai da shi ne mai alhurma ziyaratun fil kufri dama su kafirai ne masu tsafi ne kuma gashi banda tsafin ma sun karo wani kafirci akan kafircin su na haramta abubuwan da ko ga al'ada addini ne amma ya zama ga al'ada abin dariya ne abin kunya ne a samu mutum ya ya halatta yaƙi a cikin wata mai alhurma sun ƙara kafirci akan kafircin su yadillu bihi allazina kafaru kafirai suna batattu dama sannan sai suka sake bata cikin batansu su halatta al-muharram ko su halatta rajab ko su halatta zulqida ko zulhajji duk dai wannan ƙarin kafirci ne akan kafirci yuhilluna aman wata shekara su ce wannan wata na alhurma an halatta shi bana ba haramun bane ayyaki a cikin al-muharram ko bana ba haramun bane ayyaki a cikin rajab ko bana ba haramun bane ayyaki a cikin zulqida bana ba haramun bane ayyaki a cikin zulhajji inji inji abu sumama wato shugaban alhazai na kafiri na wancan lokaci to daga ran da annabi ya haji da wannan an dakatar da wannan magana ba a canja komai a cikin harkokin addini musamman abin da ya shafi haji yilluna aman yuharrimuna aman liwaqi iddata ma harrama la don su samu daman tattake watannin da Allah ya haramta din su tattake su yaki a cikin wayannan watannin da Allah ya haramta fa yillu ma harrama Allah kuma su halatta waɗanda Allah ya haramta zuyin su amalihim Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu jarraba da Iblis wa zai lamu shaitanu ma kanu ya amalun shaitan yana kawata musu abubuwan da suke aikatawa wato nan zuyina an gine shi ne akan fi'ili wanda yake majhuli an kawata musu miyagun ayyukansu to nan sai ka samo bina'ul fa'ili a cikin qur'ani ka fassara shi da shi tunda mummunan aiki ne inna Allah la ya'muru bil fasha' Allah baya umarni da mummunan aiki sai ka samu wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun abubuwan da kafirai suke aikatawa ko masu sabon Allah to shaiɗan ne ya kawata musu waɗannan abubuwa ba Allah ba in ko an samu wani abu wanda zai karbi dama zai karbi hagun to nan kam duk yadda kaga dama sai ka fassara kamar misali zuyyina linnasi hubbu shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا to wannan in ka ci an kaya kawata wa mutane son mata son ƴaƴa son dukiya to wajen na halal ka dangana wa Allah Allah ne ya kawata wa mutane waɗannan abubuwa na halal kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizqi Allah ne ya kawata wa mutane son aure son dukiya ta halal da son ‘ya'ya da son abinci da son duk abubuwan da Allah ya halatta dai wabtan min fadlillahi Allah nake cewa a neme su to in ko ya zama matan banza ne ake sha'awa wa zayyana lahum shaytanu ma kanu yamaru dukiyar kuma fashi za a yi ko sata za a yi ko cin amana za a yi nan ma wa zayyana lahum shaytanu ma kanu yamaru kowanne sai a bashi nasa daban in an kawo shi a bina'ul majhuli kowanne sai ya tafi nasa hanya zina su amalihim wallahi shi Allah la yahdil qaumal kafirin Allah ba zai shiryar da waɗannan mutanen kafiran ba fassaran la yahdil qaumal kafirin kamar yadda muka karanto a baya ko la yahdil qaumal zalimina ko la yahdil qaumal fasikina fassara biyu ne na farko dai waɗannan mutane da Allah yake magana da su su kam akwai waɗanda baya nufin shiryar da su har abada haka ya ga dama to in ku an ce gaba ɗaya ne to Allah yana nufin duk wanda ya mutu yana kafiri in ya je lahira Allah ba zai nuna masa hanyar shiga aljanna kamar yadda yake nuna muminai ba innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim la yahdi kamar kafirin يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل yanzu kuma an koma zargin mutanen da aka gayyace su zuwa yakin tabuka suka ki tafiya saboda zafin rana da kuma ga inuwa ta haɗu a gari ‘ya'yan itace ya nuna zaman gida shi ya fi daɗi tafiya a cikin rana da garji da wahala ba daɗi to waɗansu mutane sai suka ƙi tafiya to su ne Allah yake so ma maganansu a nan waɗanda ba su bi annabi sun tafi yaƙin tabuka ba yaƙin tabuka dai shine yaƙin da ba a taɓa yin yaƙi irinsa ba saboda wahalar da aka sha babu ruwa ga rana ba abinci an je an sha wahala wajen wata biyu ana can ana wahala wani yana cewa na tafi neman ruwa zan kawo baffana a can tabuka na je ko Allah sa na samu ruwan in ce Allah sa da in samu bai riga ya mutu ba sai na zo wurin zan bashi ruwa zan baka ruwa sai ya kada kai ce ya nuna min da ka zan miƙa masa ruwa sai wani ya ce wayyo Allah kishiwa wayyo Allah kishiwa wayyo zan mutu sai ya nuna ce ka baiwa wannan mai kukan nan na je wajen zan baiwa wannan kukan shi kuma sai wani ya tashi wallo Allah zan mutu wayyo kishiwa wayyo kishiwa zan mutu sai shi wannan mutumin ce ka baiwa wancan mai kukan can shi ma haka kamun na je wajen wancan sai na tarar ya mutu ce bari dawo wajen wannan na zo na da wannan ma ya mutu na zo da wannan ma har na zo wajen babban na ma na ga ya mutu to haka aka sha wahala sai an yanka raƙumi a matse tumbinsa a samu ruwan da za a sha amma da aka dawo an yi kusan shiga gari manzo Allah sallallahu alaihi jama'a mun fito daga karamin yaƙi zuwa babban yaƙi suka ce ya rasulullah wannan wahala duk da aka sha yanzu karamin yaƙi ne ce karamin yaƙi ne babban yaƙi yana nan shine za mu shiga yanzu suka ce menene babban yaƙi yace yaƙin son zuciya mutum ya yaƙi kansa ya gyara zuciyarsa shine babban yaƙi babban yaƙi kenan a irinsa ne irin wannan yaƙin na zuciya bai samuwa da sauri sai an haɗa da mazajen yaƙin zuciya ɗin shine ake shiga ɗari'un waliyai yaƙin zuciyar kenan suna da wata hanya a cikin ɗariƙa in an ce ɗariƙa dama hanya sunansa hanya ashe in an ce hanya kenan ka fita da gida kenan zaka tafi wani wuri to shine ɗariƙar a tafi wani wuri za a tafi wajen Allah kenan kamar yadda Allah yake cewa man yuhajir fi sabilillahi yajid muragaban kaseeran wasa wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi sannan mutum ya je ya sauka masaukin farko babu tauba in ya shiga ɗariƙar ba sai tafiya din kenan ya sauka masaukin farko babu tauba sannan ya masauki na biyu babu istiqama sannan ya je babu takwa sai ya sake fita daga wannan zango ya shiga zangon na biyu wanda yake da masauki uku shi ma shine shine mutum zai fara sauka daga asirku sannan ikhlas sannan tsumanina ya kare wannan zangon kenan zai shiga zango na ƙarshe shi mai mai zango uku shine almuraqabatu wal mushahar sannan ya kai ma'arifa to wannan shine hijira shine jihadi jihadun nafsi kenan wata rana an yi zaman rabida rabida malaman duniya ne suka kafa wannan rabida wanda ake yi a makka rabidatul alamin islami su shi ibrahim ne suka kafa to tseren nan aka ce a ga ajanda ana son malamai su tattauna menene maganin abin da yake samun mu na duniya a yau shine samarin musulmi sun ƙi sallah sai shan kwaya sai yin abubuwa masu muni dan musulmi ba ruwansa da sallah ba ruwansa da masallaci ya kamata malai su yi magana akan wannan ai maganin sa wannan ya ce ya kamata a tura malamai su yi ta wa'azi wannan ya ce ya kamata a yi babban rediyo na wa'azin musulunci wannan ya kamata a ɗabba littattafa a yi ta rabawa wannan ya kamata a kama makarantu a yi ta karantarwa duk aka yi ta magana shehu bai ce komai ba sai sakataren majalisar ana kiransa muhammad surur sai ce babanmu baka yi magana ba ya kamata ka yi magana sai ya ce ai abubuwan duk da kuka faɗa magunguna ne mun sha ba mu warke ba ai maganin guda biyu ne tak ɗaya kowannen ku nan ya san shi ɗaya kuma sai irin mu wanda kowannen ku ya san shi ɗin shi musulunci yana da katanga a cikin katanga yake a katangance shi musulunci in za ka shiga za a buɗe maka ka shiga amma in za ka wuta ba za a yadda ba buɗe maka ba sai dai ka haura katanga ba a saro ka ko ka faɗo a ciki a ce an kashe ka haddi ko ka faɗa a waje a ce an kashe ka ridda akwai wuka akwai bulala akwai duwatsu ba za a bar mutum ya yadda ya ga dama ba shine shari'ar musulunci shine ke kewaye da musuluncin yanzu an kau da katangar ba shari'ar musulunci in kana so ka shiga maraba in kana so ka fita sauka lafiya ba katanga shi ya kawo wannan duka in kuna son mu yi haka yanzu mu kira daulolin duniya su zo su rubuta a gaban mu su alkawari daga yau za su shari'ar musulunci mu soma daga mutanen garin nan suka ce a'a babbar magana kana wannan gari kana faɗin irin wannan magana mutanen garin nan da su za mu soma su zo su rubuta za su aikata shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari idan mutane sun ki sallah ba daga guma su hankali a kashe su abin da za a samu yau gobe ba za a samu kamansa ba ji ba za a samu sai yan kaɗan kamun baɗi babu wanda yake kin sallah ko yana jin tsoron kisa sannan sauran daulolin larabawa su zo su rubuta su ma haka sauran daulolin duniya su ma su rubuta haka shine magani amma matukan ba a shari'ar musulunci an bar musuluncin a fili ba katanga mai shiga maraba da shi ya zo ya shiga mai fita ya sauka lafiya ba katanga ina za a za a samu daman addini ya zauna lafiya wannan na kowan ko ya sani kenan namu wanda mu kadai muka sani irin namu za mu kama saurayi mu ɗauko ayoyin ƙur'ani mu ɗauko sunayen Allah mu ɗauko salatin annabi mu dama mu dama mu danne shi mu shayar da shi ya koshi mu sallame shi je ka wane shi ya bar sallah wane shi wane ku tambaya ku ji duk duniya ina da almajirai ko ina in kun je ku tambaya shin almajirai na suna wasa da sallah na shayar da su magani wannan maganin nake shayarwa lawan zalla hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka lamsal nadribu halin nasi alla yatafakkarun huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul aziz irin wadannan an shayar da mutum zuciyarsa ta riga ta fashe ya koma wajen Allah to shikenan ba zai iya barin sha'anin sha'anin Allah ba sai da abin da ba a rasawa da yake annaba su ne kadai wanda ba sa sabo sauran bayin Allah duka kowanne da gurgurdun irin abin da aka kiyaye masa daga in yayi laifi ya tuba shine mafuzi yanzu za a zargi mutanen da su zuwa yakin tabuka kenan ya yi wallazina amanu ya kuma minai malakum idza qila kum fi rufi sabilillah saqaltum ila lam me yasa in an ba da sanarwa maza maza a zo a tafi yaƙi an buga tambari a zo a tafi yaƙi a zo a tafi yaƙi istaƙaltun sai ku yi nauyin jiki ku yi kasalan fitowa a raditun bil hayati duniya min lahira shin ko kun zaɓi kun zaɓi duniya ne ba ruwanku da lahira shi yasa an yi magana zuwa yaƙi ku yi nauyin jiki ku yi kasala ba ku tafiya kun yarda kenan rayuwar duniya ta fi muku rayuwar lahira a raditun bil hayati duniya min lahira amma mata hayati duniya fil akhirati illa qalil amma mutumin da duk ya san lahira in ya dubi duniya zai ga dan jin daɗin duniya wani abu ne dan kaɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin duniya da lahira kamar mutum ya sa hannunsa cikin teku in ya fito da hannun abin da ya ɗebo na ruwa shine duniya abin da ya bari shine lahira saboda haka mutane su nemi sha'anin lahira fiye da sha'anin duniya musamman musulmi wanda yake ya ce ya yarda don mutanen hawa hudu ne wanda suka ce su ba san wani abu lahira ba duniya kawai suka sani fa minan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wannan ba da rabban lahira tunda bai san lahira ba a cikin mu mu musulmi ku akwai wanda yake ya san dadin duniya ya san dadin lahira duk yana son su wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibu mimma kasabu akwai mai neman duniya yana son duniya ya ji daɗi yana son lahira ya ji daɗi to ka nemi jin daɗin duniyan ta hanyar neman kuɗi neman dukiya na halal ba abin da za a ce maka haramun ne in ka nemi dukiya za ka yi auren da kake so za ka yi gidan da kake so duk abin da kake so Allah ba zai haramta maka ba man harrama zinata Allah allati akhraja lil ibadi was tayyibati min rizq to haka kuma hawa na uku sune masu neman yardan Allah wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad a cikin mutane kuma akwai wanda yake neman yardan Allah ko za ta baye sai da kansa don ya samu yardan Allah zai sai da kansa don ya samu yardan Allah to na ƙarshe su ne kulillah sun mazarun fi khawdihim yalabun su ne masu zikiri wanda suka mance komai sai Allah wanda Allah ya kira annabi ce ya hada kansa da su wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha masu nufin Allah a ta zikiri a koma ga Allah wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun araditum bil hayati dunya min akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil ai dangane da da da lahira duniya ai wani abu ne dan kadan إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم فلا تب ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير in fa na ce ku zo ku tafi yaƙi ku tafi da annabi na ku je yana kira ku zo a tafi yaƙi ku zo a tafi jihadi yana kira ina kira ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli zada'akum lima yuhyikum in kuka ki in kuka ki tafiya illa tanfiru in kun ki tafiya yu'azzibkum azaban aliman Allah zai muku azaba mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum in ya ga dama ya kore ku ya kawo wasu mutanen kirki masu taimakawa annabinsa ya canja ku ya kawo wasu mutane ko da mutuwa ko da kowane irin hali wala tadurruhu shay'an halakar da ku a kawo waɗansu in ya shafi hukum ayyuhan nasu ya tibi akharin wa kana Allah ala zalika qadira in Allah ya ga dama sai ya shafi dukkan mutanen duniya ma ya kawo su sababbi balle mutanen Makka balle jama'an da suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam in sun ki balle ma ba za su ki ba bayin Allah mutanen kirki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba su tsoro ne kawai saboda munafikan da suke cikin su illa tanfiru azibkum azaban liman in fa ba ku bi annabi kun tafi jihadi ba yu'azzibkum Allah zai muku azaban liman wa yastabdil qauman ghayrakum zai canja wasu mutane tafiyar da ku ya kawo wasu mutanen kirki ba ku ba wala tuzurruhu shay'an ba za tafiyar da ku ba zai cuce shi da komai ba wallahi shi Allah ala kulli shay'in qadirun yana da ikon yin komai in ya ga dama ya tafiyar da ku ya kawo mutanen kirki إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة, وكلمة الله هي الأولية والله والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم آه in kun ce ba za ku fito ku tafi ku taimaki manzon Allah nawa ba in ji Allah in kun ki fitowa ku je ku taimake shi to ai kun riga kun san tsakaninsu da Allah Allah zai taimake shi illa tansuruhu in kun ki taimakonsa faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya gama masa nasara sallallahu alaihi wasallama ya bashi nasara tun tun bai san ku ba ma ya bashi nasara faqad nasarahu Allah idza kharajahu alladhina kafaru thani yasnaini ai tun lokacin da yake makka ya kira lokacin da Allah ya aiko shi na da shekara arba'in ya yi kira da farko aka mai da abun kaman abun wasa suna wasa suna dariya a hadal ladhi ba sallahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko wai shine annabin mutane Allah ne ya aiki mutum a bar mutum yana zuwa yana sayan abinci a kasuwa to ko babban ma'aikacin gwamnati ya je ya sayi abinci a kasuwa balle ma'aikin Allah yamshi bil sawab ya kuru tsaman shi bil sawab to daga baya da suna samun mutane sai suka tsananta suna kashe mutane kuma har shekara shida har lokacin da sai na umar ya musulunta har shekara bakwai suka rubuta takarda suka ce duk wanda ma yayi magana da danginsa duk wanda ya ce wani abu cikin danginsa kaza kaza kaza aka rubuta takardar yarjejeniya ta shekara uku aka warware ta sannan shekara goma a matarsa uwar gida ta rasu cikin watan azumi irin wannan sannan baffansa abu talib ya rasu a cikin wannan wata to cikin watan shawwal duk lokaci sai ya tsanani amma dai yana tare da Allah Allah yana taimakonsa an yi komai na sharri amma komai bai same shi ba ya je da'if a cikin watan shawwal din shekara ta goma din bai samo mutane ba jajjefewa ma aka yi ta yi yana dawowa ya samu idar mutum ɗaya ya samu aljannu a wadi nakla suka musulunta ya dawo makka ya kasa shiga garin sai da danginsa wato mutum jubairin ya zo da samari da ɗamara tukun ya samu dama shiga garin duk da yana cikin nasara na taimakon Allah a shekara ta ɗaya suma samun lansaru shekara ta biyu ya ƙara samun lansaru shekara ta uku suka zo da yawa suka ce lalle za su koma da shi za su koma da shi gida ba za su iya jurewa annabi yana shan wahala a cikin makiya su ko gagarin sun yawa sun yawa su mutanen annabi ne to ya kamata ya koma garin su su taimake shi ba za su iya su zo su taimake shi a makka ba amma iya koma garin su za su taimake shi shi dai yana cikin umarnin Allah to haran nan da suka ga wannan shawara a akaba sai mutanen makka suka ji labari annabi ya haɗa kai da mutanen waje jama'a da yawa fiye da mutum tamanin suka ce to muhammadu nan in ba kashe shi ba to zai jawo mana wani abu wanda yake ba za mu iya ba za mu iya ba ya za a yi a kashe shi kawai a shawara yadda za a kashe shi kawai to sai aka shiga gidan shawara darun naduwa a cikin mutanen akwai wanda ba sa so a kashe shi amma su kafirai ne to irin suka fara tashi kace mu ba za mu yadda ba ba za mu yadda mutum ɗaya zo ya dama mana gari ya dama mana lissafi ya hana mana zaman lafiya ya raba dangi ya raba mata da da mazansu ya raba ya'ya ba za mu yadda ba ya zagi iyayenmu ya zagi dodon ba za mu yadda ba maganin wannan mutum mu ɗaure shi a baki a bayan jaki mu kore shi ya tafi sham to iblis ya riga shiga wurin tsohon na jidu ya kai zauna baka iya shawara ba to in ya tafi can in ya samo mutane fa wata ya zo danne garinku da jama'a baka iya shawara wani ya tashi wani ya tashi mu ba za mu yadda ba kaza kaza kaza mutum ya zo ya bata mana gari ya bata mana addini ya bata mana ba za mu yadda ba mu gina wani dogon gini mu sa shi a ciki mu rika sa masa abinci ta guga ba sai an gashi ma balle ya da mutane sai kai zauna ai danginsa banu hashim da banu muttalib banu abdu manafin gaba ɗaya za su fasa ginin su ɗauke shi zauna wannan ya faɗi nasa wannan ya faɗi nasa da ƙarshe sai kafirin abu jahal ya bada shawara yace ni na hango yadda za a yi mutum arba'in masu ƙarfi za a nema masu dangi daban-daban kowa a bashi takobi su je ƙofar gidan muhammadu da ya fito a cap a kashe shi kisan mutum ɗaya ai danginsa ba za su iya yaƙan mu ba muna dangin mutum arba'in iyaka su nemi diya raƙumi ɗari ne sai mu biya su suka ji wannan shine shawara wannan ita ce shawara mai kyau aka yarda da aka yarda sai Allah ya gaya manzon Allah abin da aka yanke sai suka zo da takuban su kofar gidan manzon Allah suka zauna da dare suna jiran ya fito su kashe shi ya fito ba su gan shi ba yana karanta yasin to da ya fito ya tafi masallaci ya tafi masallaci ba su gan shi ba suna zaune suna surutu suna maganganu yan kallo suka ce yau muna ganin mamaki me kuke anan ne suka ce ai muna jiran Muhammadu ne ya fito mu kashe shi banda Muhammadun da ya fito ya sassa muku ƙasa a kanku ya wuce kowa ya shafa kansa ya ji ƙasa to ya je masallaci ya gama ibadarsa ya je wajen abubakar ya ce an ba mu izinin ƙaura ya ce to ya rasulullah karka bar ni karka bar ni ce ai ba zan barka ba insha Allah ga raƙuma guda biyu dama na ajiye su don wannan irin rana to shi kenan ce to yanzu mu je cikin kogon dutse mu zauna garu saurin mu zauna saboda masu neman mu a gari hankalinsu ya ɓata su nema su gaji sannan mu fita tafiya shikenan suka koma suka tafi ranar alhamis da daddare juma'a asabar lahadi litinin suka tashi a cikin ramin nan daga annabi shi kadai sai abubakar amma asma'u bintu abi bakrin ta ɗaure musu guzuri kuma cikin yaran abubakar su suna kawo nono da daddare suna kawo musu labarin gari to haka dai suka ɗauki mai nuna hanya shine abdullahi ibn uraikib suka shi kafiri ne amma ya san hanyar madina kuma suka ɗauki amir ibn fuhaira yaron abubakar suka fita abubuwan da suka faru cikin neman su kafirai sai sun sai sun zo har bakin ramin abubakar ce ya rasulullah in sun leƙa za su gan mu ce haba abubakar ai muna tare da Allah muna tare da Allah inna Allah ma'ana inna Allah la tahzan inna Allah ma'ana karkar bakin ciki Allah na tare da mu to cikin aka yi ta nema ba a samu ba kafirai ba su leƙa ba sannan sai suka tadda kurciyoyi sun yi kwai a wurin suka ce kai kafafuwan da muka bin nan ba nan suka yi ba da kurciyoyin nan ba za su iya zama a nan ba to haka dai wani mutum ya leƙa har ya leƙa rami mace inna fil juhri la ankabutan hi azzamu min miladi muhammad ai akwai wani sakan gizo gizo tun ba a fi muhammadu ba wannan gizo gizon ya gizo gizon ya saka wannan wuri ta haka dai rallacin suka fito aka ce duk wanda ya kamo su za a bashi raƙumi ɗari suna tafiya ba wanda ya sai surakatun malik surakatun malik ya gansu zai kama su sai annabi ya wawace ya arzu kuzihi kasa kama shi kasa ta kama dokin surakatu yayi yayi yayi yayi ya kasa fitowa sai nayi alƙawari nayi alƙawari ka sake kasa kasa ta sake ni sai kasa ta sake sai ya sake tada alƙawari aka yi sai daga ƙarshe ce to kasa rike shi yace Muhammadu na tuba Muhammadu na tuba kace kasar ta take ni wallahi ba zan koma in gaya mutane ba ka baka bi wannan hanya ba to shike ya koma ina gaya mutane Muhammadu ni ma shi na tafi nema amma ban gaishe ba ban bi hannan sai ku tafi wata hanya wannan hanyar dai ba san yi ba to shine Allah yake gaya kafiran yake gaya wa Yahudawan Madina da munafukan Madina wanda suka yi zuwa yakin Tabuka in kun ki taimakon annabi Muhammadu ai ni annabi Muhammadu nawa ne ni kadai nake taimakonsa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi ai ni na taimake shi tun lokacin da kun manta akwai wata rana ma mai hatsari ran da duk gari suna neman sa za su kashe shi ko wanda bai ganshi in wanda ya ganshi ya kawo shi za a ba da raƙumi ɗari in ya kawo su tare da abubakar raƙumi ɗari biyu nan ma ni na taimake shi na kawo shi garin nan lafiya lau ko ba ku taimake shi ba ni zan taimake shi sallallahu alaihi wasallam fa kan nasrahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru sani yasnaini shine na biyun mutum biyu daga shi sai abokin sa Abubakar lokaci ya shiga to Allah ya taimake mu albarka ne hun sallallahu alaihi da Abubakar da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran waliyai bayin Allah albarka ne sallallahu alaihi wasallam kiyaye mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mu imanin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya mu zauna lafiya a kasar mu Allah karya kafe da makiya addini makiyan mu da makiya Najeriya Allah ya kiyaye mu sharrin su Allah ya sa addinin mu ya bunƙasa kasar mu ta bunƙasa mu zauna lafiya Allah biya bukatun mu da bukatun wanda muke musu addu'a Allah biya bukatun su abin da suke nema Allah ya ba su abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su Allah ya rahmata duniya da na lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya musulmi maza da mata rayu da batattu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.